أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara yabo da jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya damu wannan yini mai tarun albarka yinin lahadi dare na litinin wanda ya yi daidai da 24 ga watan shidan musulunci watan jimada nithali yau hijira na da shekara 1445 bakwai ga watan ɗayan miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka wanda ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwa ta buba shango a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na umdatul ahkam min kalami kairil anam littafin babban malami abdulwahid bin abdulmaqdisi abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi Allah ta'ala ya masa rahama wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan zagayewar mako da kuma lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata ko darasin da ya gabata mun kammala karatu a cikin kitabul hajj Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta wannan kitab da babukan cikinsa mun zo har ƙarshen shi a darasinmu da muka tsaya a kan shi a yau kuma insha Allah za mu tafi kitabul buyu kitabul buyu iya shafi na hamsin da hudu a littafin farkon feji na hamsin da hudu kitabul buyu wannan kuma shi ne darasinmu na talatin da uku talatin da uku daidai cikin littafi insha Allah a kitabul buyu babi zai magana game da ko littafi zai magana game da kasuwanci albiyu jam'i ne na albayya kuma ƙur'ani Allah ta'ala ya ce wa halallahu albai'a wa harrama riba Allah ta'ala ya halatar da ayi ciniki a siya a siyar amma kuma ya haramta riba hi ciniki shari'a ce shari'ancaccen abu ne a cikin shari'ar musulunci tun kafin zuwan musulunci al'umma tana rayuwa da kasuwa akai kasuwanni manya-manya da tarihi ya nuna tun kafin zuwa musulunci suna aiki irin su su umakaz ukaz zumijina duk malaman tarihi sun kawo wannan hatta badar ma haduwan da aka yi an je fatauci an dawo ne sai aka hadu a badar aka yi wannan yaƙi mai tarihi na musulunci sau da kasuwa dama can da akwai ta to da musulunci ya zuya mata fanalbitin ya gyaggyara ta akwai guraben da cuta ne ƙarara akwai guraben da kuma a jefa kai cikin hadari ne akwai guraben da salwatta dukiya ne ba gaira ba dalili to sai musulunci ya jajja layi a wa'ansu gurabe ya ce banda nan banda nan banda nan ko kuma a gyara nan a gyara nan a gyara nan ba ma zancen kasuwa ba musulunci ya zo ya samu abubuwa da yawa wanda ake yin su a lokacin jahiliya amma kuma ya gyara musu zama a musulunci akwai abubuwa da yawa daga cikinsu akwai girmama dattijo a unguwa wanda su can suna ci masu shekul kabila tun kafin zuwa musulunci suna da wannan din da aka samu dattijo suna girmama shi suna jin maganarsa suna karɓar umarninsa to da musulunci ya zo sai jaddada wannan a girmama ma'abuta furfura cikin musulunci suna da haɗin kai wajen kwato haƙƙin wanda aka zalunta tun kafin zuwa musulunci da musulunci ya zo kuma sai jaddada wannan ɗabi'a a batta duk wanda ya zalunci wani a tattara wa kwatuwa wanda aka zalunta haƙe shi duk wannan al'adu ne wanda musulunci ya zo ya gaje su a gun larabawa kuma ya bar su aka ci gaba da aiki da su to kasuwa tana cikin babin mu'amala bayan da za a rayu ba kasuwanci ba zai yi ba dole ka siya dole ka siyar dole a je a nemo dole ka fita ka nemo rayuwar dole a haka Allah ya tsara ta kamar wanda wani mai hikima ke cewa annasu bin nasi min badun hadira ba'dhum li ba'rin wa in lam yash'uru kidam cewa mutane dai kala biyu ne akwai wanda suke zaune a birni akwai wanda suke zaune a karkara shashi iyaye wa juna sashi koda ba a sani ba shi mutumin karkara zai yi noma zai yi kiwo zai kawo mutumin gari shi ko mutumin gari zai sarrafa masa sabulu zai yi masa ashana zai sarrafa masa man gyada zai kawo masa manja daga daga fatakwar ko daga wuri duk wannan aiki ne wanda mutanen birni suke yi so ko mutanen karkara ba su da noma da kiwo a fahimta su su hidima su kawo su ma 'yan birni su hidima su kawo to ko da ba a sani ba wannan mu'amala haka Allah ya gwamata ko ka so ko ka kyaka ake an fahimta to kasuwa tana cikin wannan tana cikin babin mu'amala wanda labudda minha dole sai an yi ta to tunda musulunci ya sanya abin da dole da za a rayu to dole zai mai tsari dole zai mai tsari zai mai babubbuka zai mai sharɗoɗi zai mai ƙa'idoji kuma zai ce abu kaza haramun ne kuma zai ce abu kaza halal ne a cikin harkar kasuwa shi musulunci baya barin abu haka kara zube ba zai yi ba duk abin da gani a gidan musulunci iya da tsari kuma bin wannan tsarin shine musuluncin kuma shine bin Allah kuma shine bin manzon Allah kuma shine zama a sunna kuma shine cikar ka ahlus sunna duk tsarin da addini ya zo da shi a kowane fage na rayuwa to bin sa shine musulunci tana dama suna cewa al'islamu wa manhajil haya shi musulunci shine kundin tsarin rayuwarka gaba ɗaya din daga aihuwarka har zuwa binne ka a kabari musulunci bai kyale ka ba iya bibiyarka duk inda ka je iya bibiyarka to babu shakka kasuwa tana cikin wannan musamman a yanzu da kasuwancin yayi yawa akwai kasuwanci da kaɗan haramun ne kaɗan ba ma ja inja akwai cinikayya wanda musulunci shi musulmi kare tsinci kansa a wannan cinikayyar musuluncin bai da ita ba akwai abubuwa da yawa da malaika a wannan babi sai mu tsaya da kunnan basira mu fahimce su mu saurare su domin mu tsira daga irin abin da Allah ta'ala ya haramta mana a wannan mu'amala Allah ta'ala ya samu dace kitabul buyu babi na saye da siyarwa hadisi na ɗaya a babin a littafin kai kitabe ce kuma hadisi na ɗari biyu da sittin da takwas a littafin maliki cewa an abdullahi bin umar daga sahabi abdullahi dan umar allah ta'ala ya kare da shi da shi da mahaifinsa duka sahabbai ne allah ya kare da su an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kala ya ce iza ta baya an rajilani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar idan mutane biyu suka haɗu suka yi cinikayya ta baya a ai ta fa'ala tun da ciniki dole mutum ɗaya baya ciniki ai ya samu mai sai ya samu mai siyarwa an gane ku akwai ta akwai fi'a akwai fi'il a ciki tafa'ul sai ni na siya kai ka siyar mu ko kai ka siya ni na siyar ma kina idza ta baya ar-rajulani idan mutane biyu suka haɗu suka kulla ciniki to sai ma'aikin Allah yake cewa fa kullu wahidin minhum babil qiyam in dai gun da aka kulla cinikin ne to kowa iya da zabi a gun kulla cinikin ana gane ko na sai kayan ka ka sallama mun amma ba mu rabu ba ina gun ko na dauko kuɗi ma na baka amma ina gun ban tafi ba kana da iko ka ce kai rifa jirgin na fasa kai mai kayan kenan ko kuma kai mai sayan kana da iko ka ce kai wala na fasa jirgin nan ban kuɗi na shine fa kullu wahidi minhum bil qiyam in dai kana gun iya gun to kuna da iko da ku warware cikin a lokacin kun ba wata matsala wannan an fahimta amma sai ma'aikin Allah ke cewa malam ya tafarraqa wa kana jami'an matukar ba a rabu ba kana siya kana barin kofar shago to ciniki ya kullu kuma kana siya kana juya baya ciniki ya kullu an fahimta matukar ba ku rabu ba matukar kuna tare to kai mai siyarwa kana da ikon ka ce ka fasa kai mai siya kana da ikon ka ce ka fasa a gidan musulunci ba ke wannan lomin ladar wala dirar ba cuta ba cutarwa kayan ka ne a kasuwa eh na duba na duba na har ba fara ciniki ka sallama na siya kai wallahi ya hakuri na zan sai wanda yafi wannan ko kuma kudi na bai kai wannan ba shike ne ka tafiyan ka kai kuma hauji zaka ji ba ba wannan ba ba ba laifi bane a musulunci ba laifi bane wani kuma zai iya zuwa ya dauka ya siya tunda shi yake so ana fahimta amma a kiyaye matukar ba a rabuwa amma kai mai siya ka tafi ko kuma ka siya ni da na siyar ma na juya baya to magana ta kare ciniki ya kullu ba yanda za ka zo ka ce an fasa ko a canja ba zai yi ba shi ne malami ta faraka wa kana jami'a an fahimta an yi khayyar ahadu mal akar ɗaya iya da dama ya ba wa ɗaya zaɓi ɗaya iya da dama wane ni fa ina ganin cirki na makwarar da shi a haka ne dama ina son kayana wallahi dan dai kawai dai ina jin nauyin ka zan siyar ma amma tun da haka dai shi kenan a bashi ko kuma a wallahi da zan siya amma kuma na yi wani tunani saboda haka na fasa cirki shi kenan shine auyu auyu kayyira ahadu mal'akar fa in kayyara ahadu mal'akar idan ɗaya baiwa ɗaya zaɓi fa ta baya a ala zalika kuma suka yi cirkin a haka ɗin to bakar wa jabal baya bai ibu cirki ya kullu an fahimta in dai ka ban zaɓi na ba ya wani wani abu ne mai kyau yaya lafiya karba mata matsala an kulla ciniki ka karɓa ka siya ka juya baya magana ta kare ko shine fatabaya a ala zalika faqad wajaba al-bay' inda suka yi ciniki akan wannan ciniki ya kullu wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a idan suka juya baya suka rabu bayan sun kulla ciniki wa lam yatruk wahidan minhum al-bay' kuma dai tun a tare tun suna tare bai ci ya fasa cinikin ba to faqad wajaba al-bay' ciniki ya kullu kuma shikenan an fahimci wannan in dai ana tare ana kulla a gu daya ba a rabu ba kasiya nasiya kasiyar min nasiya magana ta kare an fahimci wannan amma muna tare ina da iko na ce na fasa kai ma kuma mai kaya kana da iko ka ce ka fasa ko da an faɗi farashin ko da kayan daɗin in dai ana tare a ƙulli a guɗaya za ka yi ce na fasa amma matuƙar ka juya baya to ciniki ya ƙullu kuma wajabal bai'a cinikin ya ƙullu an fahimci wannan wannan shine hadisi na farko cikin wannan babi an hakim bin hizam daga hakim bin hizam Allah ta'ala ya kare da shi ya sanya mu da hi gidan aljannatul firdaus qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce albay'ani fil qiyam ko kuma albay'ani bil qiyam ma lam yatafarraqa wanda suke da cinikayya su biyu da mai siya da mai siyarwa suna da zaɓi suna da zaɓi amma manzana ce malam ya tafarraka matukar ba su rabuwa domin Allah ya san ɗan adam ai iya juyawa zai iya yin wani zai iya gutsire wani abu ko zai iya balle wani abu ya ce ai dama wannan jawabi ne ban yadda ba to ya kace kafin a rabu a tare ina ganin ka kana gani na amma matukan an rabu to magana ta kare kuma malam ya tafarraka matukar ba su rabu da juna ba auƙala hatta ya tafarraka cinikin iya nan cikin zaɓi har sai lokacin da suka rabu har sai lokacin da suka ba juna baya to ciniki ya ƙulu manzan Allah ya ce fa'in sadaka wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima to ga hanyar da ake samun alkairin kasuwa duk wata dibara a gun ɗan kasuwa a musulunci in dai ba wannan hanyar ya bi ba ba zai samu albarka a kasuwarsa ba an fahimta kun ga hanya ce mai tsada wannan in ka ga mutum iya samun arziki a kasuwa bai bi wannan hanyar ba dokatansa ya masa akwai yiwuwar nasibinsa ne aji na ɗauka ake bashi da wannan hanyar biyu ake arziki ba da kwaso ba ba an fahimta ma'aiki yake cewa fa'in sadaka idan suka yi gaskiya shi mai siyarwa ya yi gaskiya musamman mai siyarwar tunda kayansa ne ya san kyansa ya san rashin kyansa ya san mai inganci ya san mara inganci ya san wanda ya expire ya san wanda bai yi ba ya yi gaskiya wajen bayyana siyarwar an fahimta hanya ta farko kenan wa bayyana kuma ya yi bayani wannan abin ga su iri ɗaya amma kamfaninsu ba ɗaya ba ne ba wannan kamfanin ya fi inganci akan wannan amma irinsu ɗaya wannan ingancinsu ya sa farahinsu ya fi na wannan ko kuma a da wannan da wannan ba kamfani ɗaya ba ne amma farahinsu ɗaya duk aikinsu ɗaya ne kaga bayani kenan ka yi bayani sosai ga shi mai siyan idan kayi ne kala biyu kala uku kala hudu kala biyar kowanne ka mai bayani wannan ga matsayinsa ga farashinsa wannan ga matsayinsa ga bambancin wannan da wannan duk kai bayani bisa gaskiya shi mai siyan ya siya a haka an fahimta in suka yi wannan ya yi gaskiya ya bayyana duk abin da ya sani na ilimi game da kayan da aka zo aka siya ga wanda zai siya to sai manza da ce buri kalahuma fi bai ihima to Allah zai samu su albarka a kasuwa da wannan hanyar ake samun albarkar kasuwa gaskiya da bayani gaskiya da bayani an fahimta ka hakura in ka siyo kaya da farashi a jiya kamfanin ne kayan ne kuma yau ka je ka siyo kaya kamfanin ne amma farashin ya karu to karka maje na jiya da yau ka ci za ka bai farashin yau haramun za ka ci shi ɗan zai ingi za ka ka ci haram na jiyan ka daure ka cije ka sai da shi a farashin jiya an fahimta na yau ɗin da ya zo da sabon farashi sai wannan ya ƙare sannan ka jona wannan mai sabon farashin haka ake yi yana wahala ko manaja shi yasa ake cikin wahalar rai shi yasa in ba a bi wannan hanyar ba wallahi ba za a rabu da wahala ba zaka dinga tara dukiya ka zama mai gadi sosai kuwa Allah ba zai sanya ma albarkar jin daɗin dukiyar wala ba gaji ba Mm. kuma tsohon farashi to to wannan duk shi ne rashin albarka ka siyo kaya don kana tunanin ƙarshen shekara ta zo ko an shiga watan ɗaya ka canja farashi da kanka wallahi ba malamin da zai halatta ba wannan a musulunci babu shi duk wanda ya ce ma za ka yi wallahi tallahi ya cuce ka kuma ya bi son zuciyarka musulunci ba addini son zuciya ba ne ya halatta ka ciri ba ta halal sai Allah ya samu albarka a ciki amma irin wannan kasuwancin kasiyo kaya jiya da farashinsa kana samun ɗaya biyu na riba alhamdulillah ka ƙara karo kaya da sabon farashi ka gwama farashin a guɗe da naje da na yau ba malamin da zai lata ma wannan akwai wanda muke magana da shi a wata kasuwa nake ce masa ba haka bane sai ce ah to malam idan na sayar wannan da tsohon farashin idan na je sai ai kudin ba zai kai na siyo ba to wannan ba dalili bane he ka siyo iya na kudin ka ai haka ka ce ai wa idan ya sayar da wannan kayan da da tsohon farashin da ya siyo ai kafin ya gama siyarwar idan ya je siya ai kudin sa ba zai siyo mai sabon ba to ai ba hujja bace wannan ai wannan sarrai ne wallahi ba hujja bace sarrai ne wannan eh wai kasuwancin sai shi baya ba wanda zai kafa ma wannan da dalili wanda addini zai karbe shi babu shi son zuciya ne kawai wasu ya yi to in yi yau cikon sai haɗa ji cikon ai he ɗora cikon da ai ba ce sai da farashin jiya ba ai idan ya sai da wannan jarin sa naira dubu ɗari ne ya siyar to ya je sai aka ce dubu ɗari da hamsin sai ya ɗora ya ci bashi ya siyo dubu ɗari da hamsin ɗin ya taho da shi idan ya zo sai ya sa farashin dubu ɗari da hamsin ɗin da ribarsa haka ake yi amma ba hujja ba ne ka ce kaya na tsoho in na siyan dubu ɗari idan na je siyan sabo dubu ɗari da hamsin idan zan samu kuɗin wannan ba malamin da zai halatta ma wannan. Allah dai sauwa amma ta yi kaɗa
to shi dan kasuwa da ya toko da shi wannan kayan ko wannan ƙara ba a ƙara kawai to wannan dai shi ne abin da makin Allah ya faɗa gaskiya da bayani ne albarkar kasuwa ba wai yawan ko soma ba ko yawan kaza ko ƙara farashi da gangan wannan ba daidai bane ba daidai bane garinmu nan garin kasuwanci ne gombe garin kasuwa ne kuma Allah ya kaddara malamai suna iya yin su ana faɗa sai dai gaskiyar magana yan kasuwar ba sa ji kawai idan su ya rufe kawai kuɗi ake so a tara kawai ta kowane hali kuma mutane ba su sani ba wallahi sai Allah ya baka kuɗin kuma ya haramta majin daɗinsa nawa ake yi ga kudin kamar ya fito yi magana amma wala ba ka ji daɗinsa ba don ba shi da albarka ba albarka a ciki wanda kuma yake bin hanyar samu ta yadda musulunci ya tsara sai Allah ya sanya masa albarka samunsa kaɗan amma asirinsa a rufe kuma abin da ake bukata a duniya na rufin asiri ake bukata shi abin da ake bukata kenan amma lalle ilalla wannan gabar ya kamata malamai su buɗe baki su sauke nauyin da Allah ya dora musu ba a ce dole sai ka kallafa mutum yayi ba hatta ma'aikin Allah sallallahu Allah ke ce masa fadhakkir fa inna fadhakkir inna fa'ati zikra ko kuma fadhakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin an gane ko ko kuma can da yake cewa lasta alaihim bi musaidir kai ba a ce dole sai ka kallafa mu sun yi abin da kake so ba kai dai ka faɗa kawai idan ka faɗa ka sauke nauyin da yake kanka saboda ka wannan shine sako zuwa ga yan kasuwa a ji tsoron Allah a daina gwama tsohon faraki da sabon farashi wannan haramun ne a dinga haƙuri da ƙaramar riba karka je siyan kaya a ƙara ma dubu ɗaya kai kuma dalilin dubu ɗaya na ka ƙara dubu goma wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne wannan rashin imani ne rashin tausayi ne kuma allah irin wannan baya sanya albarka a ciki kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka irin wannan ne in tafiya ta tafiya da ko zaka ba zai bayarwa ba kaga dukiya ta zama bala'i kenan wallahi ta zama bala'i duk mai bin wannan tukun tukun din ba tausayi ba rangwame ba rahama wallahi in kai bibe shi zakawa ba ya fitarwa daidai to kuma ina dukiya za ta yi albarka ina za ka ji daɗin ta babu akan naira ɗari sai ka ji kuna faɗa da mutum ya tara miliyoyi amma naira ɗari ɗaya sai ka ji sun ana raba su da mutum to ina albarka a ciki ina jin daɗi wallahi babu shi saboda ka a nemi albarka a gun Allah ta hanyar da ta dace ina fata an fahimci wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa in kataba wa kazaba idan sun yi ha'inci ana gane ko sun yi ha'inci dan kasuwa da zai siyar ya san wannan abun da aibi ciki ya ɓoye aibin agun mai siya bai bayyana masa ba wa kazaba ko yayi ƙarya abin nan farashinsa haka ne ce wallahi ba haka ba ne haka ne ya ɓoye aibi kuma ya yi ƙarya sai manzan Allah ce muhiƙat barakata bai yi ba sai Allah ya shafi albarka kasuwanci a fahimta sai Allah ya shafi albarka ga abin ana samu da yawan amma ba albarka ana ta rigima ana ta faɗa ba kai bajin daɗin dukiyar wallahi duk kwashe albarka Allah yake yi kuma hanyar kwashe albarkar kasuwanci ƙarya da ɓoye aibi matukar za ka yi ƙarya ka yi rantsuwa ta ƙarya a kan kasuwa to ba za ga albarka ba matukar za ka ɓoye aibin wani abin siyarwarka a gun mai siya don bai sani ba ka ɓoye aibin to shi ma ba ka yi ba ganin albarka wannan manzan Allah ne ke ba da labari ba mu ke faɗa ba shi kuma ce layan ɗiƙo anil hawa in kuma kai musulmi ne kana sallah ka san darajar manzon Allah duk tsiyarka ka sani Allah wallahi ka sani sai dai ka ƙi amma ba wanda zai ce bai san manzon Allah mai gaskiya ba ne kowa ya san mai gaskiya ne kuma kowa ya san manzon Allah ya fi ƙaunar mu akan kanmu ya fi son mu shiga rahama akan mu tunda ya taɓa misali cewa misali na da al'umman nan kamar mutum ne da aka kunna wuta ya zo gaban wuta ya tsaya musamman da damuna ai kwari za su dinga kawo kai in sun gano haske za su zo ya ce ni kuma ina zaune da abin da zan dinga kore su in kwaro ya zo zai fada na sa abun kore shi kare fada ya ce tamkar haka nake da ku gadaggadan za ku zo za ku fada wata zan taka muku burki wa ana ala hujizikum ya ce wala rike muku rike muku madaurin wanda nake kar ku fada wuta kaga manzon Allah da ya zo ya za rayuwar nan ai sai dai la hawla wala quwwata illa billah wani wuta za a bude mai ce wala shiga zai yi kuma haka bane a ce abu kazari bane ba ke wajen da larabar da su Allah dan ba su suma su ma dan ba su samu bane haka suke faɗa ai dan ba su yi ma dan ba shi bane haka ma mutum zai faɗa ba shi fa bai musu haram din ba ya bai musu ba a ya san haram ne a a shi ma mai faɗa dan bai samu wannan bane shine dalilin sa yadda Allah akwai hankali a wannan in ka yadda haram ne ka yadda illa ce to ka batta inda kana da hankali amma ba za ka ce wai dan shi ma mai faɗar bai samu bane wannan ba dalili bane ai manzon Allah ya faɗa Abu Huraira radiyallahu an ya ce abinda shi dan ya faɗa ma gaskiya ne amma shi shedan ne haka manzon Allah ya ce abin da ya faɗa ma gaskiya ne kai aiki da shi amma kuma matsayin su shirin ne to kai an ce ma abu kaza ba daidai bane haramun ne amma hujjar ka shi ma mai faɗar dan ba shi bane dan Allah ina hankali ana ina tunani to ai malam eh magana a ɓoye amfani don ya yi tsada a fito da shi no wannan ba za su lissafu wallahi malam ba za su lissafu ba hi hujjar sa dan bai samu kuɗin da zai ja ba shi ba shine hujjar sa kawai la hawla wala quwwata illa billah Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana imanin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in dai dan kasuwa yayi ƙarya ko ya boye wani aibi bai faɗa ga mai siya ba to Allah zai shafe albarkar kamar yadda dukiyar da ake cire ba ita ba shafaffen albarka ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ko Allah zai goge albarkar da ake samun dukiyar riba albarkar Allah zai shafe kuma Allah ta'ala zai sanya albarka a dukiyar da ake sadaka to haka nan manzo ce duk kasuwar da aka yi ƙarya aka boye aibi ba a faɗa daidai ba to wannan alkasuwar ba ta da albarka Allah zai shafe albarkarta an fahimta kuma ita albarka duk abin da ta shiga cikin suna inganta shi idan gidanka Allah ya sa ma albarka a 'ya'yanka to tun kana da rayuwar su hutar da kai su dinga sa ma farin ciki suna jawo ma alkhairi idan kai karatu idan Allah ya sanya wa karatun albarka sai ya zamto karatun iya fa'idanta da al'umma idan kana aiki Allah ya sa wa aikin albarka sai ka taimaki ka taimaki wani ita albarka ba yawa bane in Allah ya sanya wa abu albarka to zai amfani al'umma ne kai da ganin dukiyar wa an so Allah kansu ma ba ta amfana balantana al'umma kaga ba albarka kenan da ganin ilimin wa an su su kansu ba sa amfana su balantana wani ba shi da albarka da ganin ƴaƴan wani uban su ma ba su amfanar da shi ba balantana uban wani kaga wanda ba su da albarka babu albarka shi yasa albarka duk abin da albarka ta shiga to inganta shi take gyara shi take tana sa amfanin su ya yadu wannan shine manufar albarka a cikin musulunci Allah ya mana albarka an fahimta hadisi na gaba ko kuma babin ya kare ko babu ma yunha anhu min albayu male ce babi kuma zai magana game da abin da aka hana cikin kasuwanci abin da shari'a ta ce haramun ne karkai duk kudin da ake samu duk abin da ake samu to an ce karkai kuma dama musulunci al'amuri ne wannan hayu dama ina yi bari na bari wannan ne musulunci manzan Allah yake cewa malaki cewa an abi sa'id al-khudri radiyallahu an daga sahabi aba sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam naha anil munabaza wa hiya tarhu ar-rajul thawbahu bil bay' ila ar-rajul ila ar-rajul qabla an yuqallabahu ko qabla an yuqallibahu ciniki ne wannan tun irin na jahiliya munabaza mutum ya zo ya ebo kayansa ko tufafi sai ya watsa su an gane ko shi ne ɗarhon rajulu sau ba ɗan kasuwa ne mai sai da yadina ko kayan ɗinka ko kaya sai ya watso su in ya watsa su haka bilbayya ilan rajuli a ƙabla an yi kallibahu kafin ya je ya jujjuya ai ka'ida riga ɗinkakkiya za ka sa sai ka duba ai ka duba nan ka duba nan tana yarin ya yake a tana da wata illa ba ta da illa a to irin wannan kaso ana watsa tufafi kana ganin su ka ce waccan kala kaza to kenan ciniki ya kullu kuma kamar gwanjo a kwara ma gwanjo yana duba idan ka je ka dauka kaza za ka duba to amma shi ba za ka duba ba in dai ya baza kayan wacce kake so waccan jar nake so to mi ciniki ba za ka dauka ba za ka duba ba in kayi ciniki ya dauko ta kunguno a baka to wannan yi ne baza da ganin abu da ido ba za ka taɓa shi ba za ka juya shi ba in dai ka ce kana so to shi zai ce to nawa ka siya kaza kaza kaza ina siya ka siya ka kuɗi sai ya ɗauko mashi a baka ko ya ma ko bai ma ba ciniki ya yi ka siya refur yawa refur kenan to wannan ciniki musulunci musulunci ya zo ya sami a jahiliya kuma ya hana shi ya ce haramun ne bai bai yi ba an fahimta shi ne kabla an yi kallibahu kafin mai sanya dudduba ya gaya masa ko bai masa ba auyan zura ilaihi ko ma bai duba shi ba iya gari kawai waccan kalar bai ga doguwa ba ce gajera ce yadin mai kyau ne ba shi da kyau a'a kawai dai ya siya ya siya irin wannan ciniki haramun ne wani ha anil wala masa ya hana cinikin ka taba dama da da duhu ake wannan cinikin kuma shi taba za ka yi idan ka zo ga kaya nan za ka taba ka taba wannan wanda ka taba shi kake so eh shi kake so to shi kenan nawa ka siya sai ai ciniki ka ji wanda ka taba iya hannunka idan ka biya kuɗi sai a zaro mahi cikin kayan sai a baka sai ka jefa tana kuma gani ja ne fari ne baki ne to abin da ka dauko shi kenan to shi ma wannan ciniki ne da jahiliya da musulunci zo shi ma ya sa mai jambiru ya ci biyuwa an fahimta wal mulamasa abin da ake nufi da mulamasa a kasuwanci lamsu rajul sauba wala yanzuru ilai shine ka taba tufa amma ba za ka leta ba za ka taba da hannunka amma idan ka ba zai gani ba ka taba eh hannunka ya taba ma eh to na siya kasiyar kasiyar shikenan zaka juya kaje ko baka bude idan ka gani a wani gudu shi ma wannan ciniki manzo Allah ce haramu ne sallallahu alaihi wasallam musulunci ya hani akan shi hadisi na gaba daga Abu Huraira radiyallahu an Abu Huraira ta Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqaw rukuban kar ku je ku taro fataki kafin su karaso kasuwa irin kasuwannin tare din nan go to haramun ne ku bar mutum ya ɗauko kayansa ya zo kasuwa abinda kasuwa take yi ya siyar inda rabon ka siya amma kasan nan hanyar 'yan karkara suna shigowa kasuwa a je a tare su kafin su shigo shi ma haramu ne mazan Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam kaji ya riko dan timbin buwansa ya riko gero ne ciki dawa ne masara ne shinkafa ne bar shi ya zo kasuwa bar shi ya zo kasuwa dabba ya riko bar shi ya zo kasuwa ba laifi ba ne ka gani ka ce kana so ka bi shi sai a je kasuwar sai a yi ciniki a kasuwa amma ka tare shi a bayan gari ka samu mai lemo mai sanyi da ɗan cincin ka bashi kaga cutar su za ka yi kenan eh eh eh hima laifi ne na siyarwa ne to mu je kasuwa sai mu siya a can ina kawo mu muje kasuwa yi ciniki amma bai halatta ka sai abu a gun mutum a bayan gari ba in dai kasuwa ake kaya ya zo kasuwa kasuwa ta yi farashi an fahimta wannan shi ne mazan Allah ya hana a tari yan kasuwa a bayan gari a yi ciniki shi ne la talaka rukuban wala bai'u ba'd kuma ala bai'u ba'd mazan Allah ya yi hani ina ciniki ban fita baka zo ka dora ina ciniki eh ka sallama dan kara dai kai kawai ka zo ka kara farashi to haramun ne haka ake yi mana shi yasa duk abin fa a jagule ke fa malam duk a jagula ake wallahi malam haramun ne ina ciniki ka bari sai ya kaya ka fita ka fita ka haƙura ka haƙura eh to shikenan wani zai shiga haka ake yi amma ina cinikin ciniki bata kaya ba haramun ne kai magana haramun ne duk da abin da kake ganin za ka ƙara ka samu riba to haramun ne ka bari sai na farko ya ce eh ya janye ya haƙura ya fasa siya Allah ba mu alkhairi to kai kuma in ka zo ka dora sabon cinikin ka haka ake to amma yanzu akwai wanda za su zo ma da ƙarya su ba sai za su yi ba na zo zan siya na ce dubu goma na siya sha biyu yi na siya sha uku so yake kakkara kudin kai dole ka kara sai da yi in ya dawo kuma ya bai dan sauran sa kuma ka dan adam ya shiga uku mana kudi la hawla wala quwwata illa billah to haramun ne wannan haramun ne ana cikin ciniki ka zo ka shigo har sai abin da ya kaya ya kaya na haƙura eh dan ka zo kai ka haƙura ba za ka siya ba eh ka haƙura ka ba eh to wani zai shiga ba ya zo ya shiga shikenan khalas gwarji go na'am akwai language da za a dinga kwana za a dinga shatili ka baka sani eh suka ce mara naira dubu ɗari to na ƙara dubu goma a wannan yana a ni hakuri ba sa ce to kan wannan ya ƙara yau da sun ce ka shi ne gwarzi ya mura Allahu la quwwata illa billah sani wai shi ke nan.
to Allah ne kiyaye ya sa shedan iya yi wa mutane wahayi duk wannan dibara dibara na shedan yake koya mutane tunda ba karanta su ake a littafi ba an fahimta ko kuma naji an ce yanka su roya wai idan wani ya zo zai sai da wayarsa misali ya zo sai zai sai da wayarsa kun yi ciniki kun yi ciniki ka ce kai baka siyar ba ya baka za ka yi gabo ne siya wasu sai ka yi dialing sai ka danna kudin da kai cinikin ya tsaya a gunka in naira dubu ne sai ka yi da- dialing naira dubu sai kai kaman ka yi kolin idan shi kuma wanda za a kai waya karɓa sai dialing ya gani sai ga wancan mai rubuta a ka ba zai wuce wannan ba kuma wani ƙasa da ma abin da ya taya zai ma don mugunta sai ƙasa da abin da ya taya malima a masa saboda ka sha'anin kasuwa malam sha'anin kasuwa Allah dai sauka yasa duk harka ta kuɗi manzon Allah ya tsorace mana ita wallahi malam yace ina tsorace muku harkar kuɗi ina tsorace muku ita domin tana kai mutane ga halaka dewa dewa tana kai su ga halaka illa man rahimallah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ji sahabi Abu Hurairah ya ce manzon Allah ya ce kar ku yi wannan kar ɗayan ku iya ciniki bai gama ba ka zo ka shiga wala tanajishu an najishu shine kitmanul aib ka san kayan siyarwa ka iya da aibi ka sani amma sai ka siyarwa da wanda zai siya ba za ka bai wannan bayanin ba shine an najishu ka san abun nan ba shi da kyau iya da illa ka sani amma ka ƙi bayani ga wanda zai siya in ya siya ya tafi shi kenan ka bigi hancinsa ya tafi to mazala ce haramun ne wannan jirgin kai da kai haram ka ce ana fahimta wala bai wa hadir libadin kar a yi ciniki tsakanin ɗan birni da ɗan ƙauye mutum ya zo da karkara ka tare shi kawai kamai wayo shi ma haramun ne wala bai wa hadirun libadin ɗan birni kar su yi ciniki da shi da ɗan ƙauye su biyu ba zai yi ba wala ta gana ma kar ku turke raƙumi ku hana ɗansa shan nono don za ku kawo shi kasuwa ku bar hantsan nonon ta cika don in an zo kasuwa a dinga rububin siya mai nono na mai nono ne ana zuwa kuma ana tatsewa a ga ya koma lakwab to kar ku yi wannan an fahimta wala ta sun ganama wa manifta aha duk wanda ya sai raƙuma iya ganin wannan nonon nata ne nan ku ɗan aka ɗaure aka ƙibar ya ya taru to huwa waho bi khairin nazarai in ya koma gida ya tatse ya ga nonon ya ƙi dawowa dama ya ƙare to iya da zaɓi guda biyu an fahimta ba a da an yi haliba bayan ya tatse nuna in radiya amsaka in ya ce hiya yadda da haka ma ya siya shi kenan amma idan bai yadda ba wa in sakhitaha idan yace yayi fi bai da kasuwar ruwa raddaha zai dawo da ita gungun da ya siya amma wa sa'a min tamr sai dauko sa'i na biyu sai kawo saboda me domin wannan nonon da ya tatsa ya sha ai musulunci ba cuta a cikin sa wannan nonon da ya tatsa ya sha ko ya amfani da shi to in ya dawo ya ce bai yadda ba ya sai wannan dabbar amma gashi gashi gashi daga tatsa daya ta ƙi nonon ya sauko wajen kwana uku ban yadda ba an cuce ni saboda haka ga dabbar ku kuma ga kwanan dabino ya ku ban kuɗi na haka mazan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam haka ake yi. yanzu ya kai ya kamata wai har har kaji ma sai a jika su a bursuna su a yashi dan su yi nauyi kaza wai wannan zai a jika mata gashi ya cusa ta yashi wai an kaji daga kaji ta yi nauyi dan tsabaragin ha'in shi bala ko a baiwa dabba kwaya ta sha dan ta dinga kazar kazar haka ka dauka mai lafiya ce kwaya za a ba ta sha tana zuwa kwaya tana sake danganta ta dawo lakwam duk haka al'umma suke yi abubuwan duk sun lalace mana sai abin da kunnan ke ji wallahi mana Allah ta'ala ya sauka kaga wannan har ya shigo cikin irin yanda in shedan ya shigo cikin ku kuka yi wasa to ba inda ba zai zagaya ba yanzu harkar bala'in ma da ake fama hatta auratayya ma wannan masifar ta shiga auratayya zaka auri mace sai ta yi cikon gashi ta yi cikon mama ta yi cikon mazaunai sai an yi auren kuma gaba haka bane ana yi kuma in dai ka yi wannan ka gaba haka bane za ka yi za ka ce ka fasa a wallahi za ka fasa a sosai kuwa za ka fasa wallahi sosai ba ka yi laifi ba daidai ka yi ni ai wallahi da nake ja nake gaske ne abu kaza na gaji nake gaske ne kuma ƙarya ne wallahi ba zai yi ba da mu zan Allah ce idan zaka yi aure ka duba abin da zai ja hankalinka wajen auren to abin da ya ja hankali na na duba ko na gaba shi bane kin mun cewa cewa saboda ga abin abansa da kina na fasa kai daidai baka yi laifi ba a shari'a kaga ha'incin ya shigo har auratayya har auratayya zaka auri mace da ha'inci ta yi cikon gashi ta yi cikon mama ta yi cikon mazaunai ta shafa mai ta yi fari ko bukaci Allah duk wani ha'inci ne ha'inci ne a kasuwanci a cuci maza ko Allah ta Allah ya sauka ha'inci ne wannan ai wanda ke ce malam kuma ai mazan wai farare suke so wai in kai ba kan baki da fari ba za a soke ba ba haka bane ki tsaya ki ji tsoron Allah Allah zai ka miki miji daga ko ina Allah zai ka miki miji ah Allah ta'ala ya sauka amma lake cewa wasa min tamr wa fi lafazin wa huwa bil khiyari wa huwa bil khiyari thalathan to shi wanda ya siya an bashi zabi zuwa kwana uku ka tatsa ka ga nono bai dawo ba to kwana ɗaya biyu aka baka dama amma ya haura kwana uku ba shikenan ka hakura kansa an fahimta wa ana abdullah bin umar radiyallahu an abdullah dan umar Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na an bayya habali la habala manzan allah ya yi hannun cinikin dan cikin dabba dabba na ina da tinkiya ko ina da saniya sai ka zo ka ce to mi cinikin dan cikinta a yi ciniki kai mu kenan eh ban ji ba eh yana da saniya ba ko ba ta da cikin ma ko ba ta da cikin ma in dai mace ce to kawai ai mace ana sa ran za ta haifa ai to me ciniki eh su yi ciniki su yi ciniki duk dan da ta haifa to na siye shi kaza shikenan dan da ta haifa na siyar ma kaza ko mace ce ko namiji ne ko yan biyu ne ko yan uku ne ai wannan cinikin sai ka dau kudin sa ka bashi kai kuma ka zuba ido har sai ta haihu duk ran da ta haihu wannan dan naka ne to manzo Allah ya hani game da wannan cinikin shine habal habala dan cikin dabba ko da cikin ko ba cikin to haramun ne ai cinikin wannan da a bari ya sai a yi shi wa kana yabta wa kana yataba'uhu yatabaya'uhu ahlul jahiliya irin wannan ciniki lokacin jahiliya ake yin sa yatabaya'uhu ahlul jahiliya wannan ciniki ne irin na yan jahiliya wa kana rajulu mazala ke cewa mutum zai kasance ya fita aljazura zai sira hukumi hini jazur ila an tuntajjan naka zai ce na sira hukumin da wannan da taguwa za ta haifa na sai dan cikinta duk dan da ta haifa to na sai yi kaza hini ila an tantajjun naka hatta mata raƙumin ta yi su mutuntaju allati fi badaniha wani ma sai ce dan cikin nata masu ya girma ya sake haihuwa an gane ko ila innahu kana yabi'u sharib wa huwa kabiru musinna ana ce masa bai'u sharib ana ce bai'u sharib ba bai'ul habala bil habala ba wa hiya al kabiratul musinna ko ka sai ko ka yi ciniki an sayar kuma mai shekaru da yawa to sai ka ce kasi duk ƴaƴan cikin da za ta haifa ta ƙara rayuwarta shi ma wannan haramun ne an gane ko yantaju aljanin dan cikin da aka haifa to shi kasiya shine janin allazi fi batni naqatihi wanda yake cikin taguwarsa in dai mace ce ko da junan ko babu to za kulla ciniki kawai duk abin da ta haifa kuma a wannan cinikin da zai tashi wannan ciniki ma haramun ne manzon Allah ya hani game da wannan cinikin sallallahu alaihi wasallam an bayyana wa anhu daga shi Abdullahi dan Umar yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na ha an baƙi samara ƙabala ya budu salahuwa manzan allah ya yi hani gaba da ciniki na 'ya'yan itatuwa matuƙar ba su nuna ba an fahimta ka shuka kaza amma bai kai lokacin da zai fara ba da amfani ba to haramu ne a cinikin shari'a ba ta yi da wani cinikin ba ka shuka wake ne a daga fitowarsa ya yi fure ko kuma daga fitowarsa ya banyasa ta yi kyau ka ce za ka siyar ba haramun ne ba zai siwa ko ka shuka wannan masara ta fito ta yi ganye sosai ta fara goyo haramun ne ba zai siwa eh ya mata zubi na daya zubi ne na'am sai ne mu kuɗi kuma ya kasance eh kudi ya kasare masa ya zai in ya mata kuma za ta faci
he ya ci bashi in ya nema ya rasa sai ya hakura hasara ce ta zo masa sosai kuwa amma ba zai siyar ba to haramun ne wannan cinikin bai yi ba bai yi ba haramun ne ba a sai da ba a tsaye da tsiro matakar bai ji lokacin da ya nuna ba ai nunar agun Allah take yi kai da ka sai akwai yiwuwar Allah ya dauke ruwansa ko ba haka bane duk tsiron da ake shuka ake samun sa nawa za a shuka ba zai je lokacin da za a amfane shi ba to wannan shine abin da manzon Allah ya hango da nas yace haramun ne kai da zaka san kai aka taimaka kai aka taimaka akwai yiwuwar zaka siyan kuma ba zai je ya kai abin da ake bukata ba ana fahimta to manzon Allah ya hanin wannan akwai akwai wannan a wani ciniki da ake a can karkara haka irin masu soɓo ɗin nan harkar soɓo rodo da ake yi tun watanni biyu ko uku wa'ansu daga cikin masu irin wannan muguntar za zo sami 'yan kasuwa lokacin ana karancin abinci ko jinya ko wata matsuwa he su ba wa manomi sun san iya noman he su ba shi farashin kilon soɓo 500 ko 600 su ce in kakarsa ta yi lokacin da ya zo ake aikinsa to duk kudin da na baka iya kilon da zaka ban kira an gane ko idan na baka man naira dubu goma to zaka ban kilo ishirin ana fahimta in na baka dubu ɗari zaka ban kilo ɗari biyu haka suke su raba mutane kuɗi su zuba ido har sai lokacin yanzu an fara aikin kowa sai zai bude fi kasa ina ba kudin adadin kilo ka baka bani kuma a yanzu ana sai da shi naira dubu misali ni kuma ka ban ɗari biyar amma tun lokacin ba a shuka ba ko an shuka kenan bai ma fito ba haka dewa suke yi idan su ya rufe shi ma wani haramun ne tunda iya karkashin samara kabla an yaba dusa lahuwa shuka ce amma bata kai lokacin da za ta bada amfaninta ba kuma cuta ne ya halatta na ci bashi na ce na ci bashi ina noma amma lokacin da na kawo amfani na zan siyar to in kana so ka zo mi ciniki a lokacin in kuma bashi ka bakin sai zan ba kuɗin da ka bani bashi faga ci kenan la tarara wala dirar zan baka bashi amma ni dan kasuwa ne duk lokacin da ka kammala amfani in zaka siyar zan siya in aka yi ciniki sai na ware kuɗin da na baka bashi sai na baka cikonka ya halatta wannan ya halatta amma ba za mu kulla ciniki da kai tun kafin amfanin ya nuna ba ba zai yi ba ɗayan biyu ko ka ban bashi ko ka bani bashi da yarjejeniyar idan amfani ya nuna zan sayar zan sayar ma ya da ya halatta da wannan da farashin da ake sayarwa a lokacin wannan shine amma al'umma ba wani hanya suke bi ba duk inda za a take mutum kai dai ka hau kansa ka samu kuɗi da shi haka za ka bi sawwallahum shaytanu wa amalahum fa amalalahu shaytan ne yake sawwala wannan manzala ya hani kabla an yabdo salahuwa kafin shuka ta kai lokacin amfano da za amfani da ita to ya haramta a da shuka tana tsiro ko ba ta kai nunarta ba na halba'a wal mubta manzan Allah ya yi hani mai siya karya siyar kai mai siyarwa karya siyar mai siya karya siya shi ne alba'i'o mai siyarwa karka siyar almubta'u mai siya shi makarya siya in ji wa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya hana kai karka siya kai karka siyar haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba daga Anas bin Malik radiyallahu an Anas dan Malik Allah ta'ala ya kara yadda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama naha an bai'i thimar qabla tuzhi manzan Allah ya yi hannun sai da 'ya'yan bishiya ko amfanin da aka shuka kafin ya nuna shi ne ƙabla an tuzihi wa ma tuzihi suka ce manzala mai ake nufi da kalmar tuzihi shi ne ce hatta ta hamarra har sai ya yi ja ya nuna kenan idan ya yi ja ya nuna za a iya zuwa tsinka a ci ko za a iya sarewa a amfanar da shi to ya rata sai da shi a haka amma kafin ya kai lokacin da zai ba da amfani ko ya nuna ko aikinsa za a yi to bai halatta sai da shi ba ƙala sai ana sai ce a ra'aita kuma zan Allah ya ce a ra'aita iza mana Allahu samara to kai da ka sai tsuro tun iya shuka tun kafin ya nuna manzan Allah ke cewa ba ka gani idan Allah ya hana shi nunar ba kuma Allah ba zai iya ba idan ka sai ya banya da araha in Allah ya rike ruwan ta inuna ba bima yastahillu ahadukum malu akihi to wace hanya kuma zaka halartar da cin duke dan wanka ta ina ka sayar mai da tsuro ko rabi nuna bai yi ba ko bai nunan ba kuma ka karbi kwanza kuma ka ci ta wace hanya zaka ci mai kuɗi bima yastahillu ahadukum malu akihi ta yaya zai samu damar halartar da duke dan uwansa ta wannan hanyar haka manzon Allah yake karanto irin waɗannan don mu guje su mu zauna lafiya sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba an abdullahi bin abbas daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kare da shi allah ya haɗa mu da su a gidan aljanna ƙala yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hani an tulakar rakuban kar ku je ku taro 'yan kasuwa a jeji kar ku je kasuwar tare kasuwar tare haram ana fahimta ku bari a zo kasuwa kasuwa ta yi farashi ta yi hukunci sai a siya kar ku taro 'yan kasuwa daga bayan gari ku ce za ku kulla ciniki a nan biyu ba wa an yi biya hadir libadin kar a yi ciniki tsakanin dan birni da dan kawai ku biyu ba a yadda ba kala faƙultu libni abbas sai na cewa dan abbas ma ƙauluhu hadiru libadin mai mazan Allah yake nufi tsakanin jirgin ɗan birni da ɗan ƙauye ƙala la ya kunu lahu simsaran matuƙar ba a samu dillali tsakaninsu ba idan da dillali shi ke sai a yi wannan cinikin simsar shi ne dillali amma dillalan yanzu ma akwai munafukai da yawa wallahi ma na akwai munafukai to sun fi yawa sun fi yawa wani kawai dama dillalin mai sayarwar ne kai zai cuta mai siyan wani dillalin mai siya ne kai mai sayarwa zai cuta in ya gama ja bai ton dan zage ne yasa abin gaba daya lalace mara ko kuma kai dillali ne an baka farashin abu a naira dubu ɗari to sai ka ce dubu ɗari da ashirin aka baka farashi kuma a hakan za ka ɗora riba ka sallame shi idan kai wannan duk zai ɗauke sai ya kawo mai kayan dubu ɗari kuma shi ma ya sallame shi kaga shi iya riba mai bi mai kayan riba ya gabta a can gabta a can haka ake yi ta ina za ka albarkar abu ba zai yiwu ba kai dillali kana da zaɓi guda biyu ko uku dillali za a iya bashi kaya ni ɗan kasuwa ne ga kaya na nan je ka siyar kaza duk ribar da ka samu wasa mata ka ce amma kaza za ka kawo mun ya halatta an ban talle ne na je na tallata dubu ɗari ne na sai dubu ɗari da biyar dubu ɗari da goma wannan dama shi wannan ɗauka ya ce dubu ɗari zan kawo masa in bai kayansa halal ne wannan in kasuwa ma ta riba 120 na sirrin nawa ne hanya ta farko kenan hanya ta biyu shi mai kayan zai ce je ka siyar min kayan nan 100 idan ka zan sallame ka to me sallama ta ba rufar fa'i idan na ka siyar 100 ka zan baka 5,000 idan ka siyar 1,000 ka zan baka 10,000 shi kenan kai kuma haramun ne ka ɗora naira ɗaya kan naira 1,000 nan haramun ne in ciniki kai dubu ɗari to ka sallamar ka siyar sai ka dawo da mai kaya kudin sai sallame ka ya halatta a yi wannan an fahimta amma bai halatta ka cuci mai kaya ba ka cuci mai siya bai halatta ba wani haramun ne wa alaikum salam wanda ba su da jari ya halatta sosai ko akwai kasuwar da ko jari ba ta bukata ni dan na san kasuwa ma wani jari zan je cewa na bani kaya bani farashi gaci na dauki guda goma amma farashin su kaza kaza ne in je samu gun gasa su ai kai mai siya ba wanda ya hala ba wanda ya ce maka tambaye ni nawa na siyo ba wannan ba daidai bane kai dai siya kawai kai kuma ka ji tsoron Allah kar ka tsawwala riba haka ake yi amma nawa ka siya ko kuma ni maguna a haka suke ba wanda ya saka wannan abu kaza da ke sayarwa ga farashinsa in yama a da dan rage mun kaga zaka iya rage masa ba laifi bane amma ga farashi na ba lalle bane ba shari'a bace a cikin hina tambaye ka kai wannan an nawa yake agunka ba daidai bane wannan kuma masu siyan akwai matsala ai sai ka kure mutun yayi ƙarya eh matsala.
to alhaji yake sun fi kowa matsala Za su fi kowa wallahi tallahi a kaza take ba wanda ya saka wannan rantsuwar dan kasuwa ba rantsuwa a cikin wannan babin ba rantsuwa za ka siya ilo ka siya kai a nawa take agunka ina ruwanka ai ba bakin gaba ne ba abin da ya shafe ka da nawa take aguna ba abin da ya shafe ka da wannan kai dai su yi ka siya ka siya eh ka siya kaza eh naji na samu dan wani abu da na siyar ma shikenan wannan shine ka'ida a kasuwa ba rantsuwa ba tambaye farashi kai ana take duk ba hanyar ka bace kai dai ga farahinta a kasuwa in ya ma su yi ka tafi in bai ma bace ka wani ko wannan shine abin da manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam to sai maliki cewa manzon Allah ya ce a kar dan dan birni kace su cinike dan kauye ko hidai tsakanin su akwai dillali haka ne hadisi na gaba na gana mun ishara ko minti nawa ya rage to an abdullahi bin umar radiyallahu an abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da su da da shi da mahaifinsa duka sahabbai ne Allah ya kare da su kale ke cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil muna anil muzabana an yabi as-samara haitihi idza kana naklan manzon Allah yayi hanin muzabana shi ma wannan nau'in cinikin jahiliya ne an yabi'a shine mai kasuwa ya sai da samara ha'idihi ya sai da firan amfanin gonarsa ya yi lambu ya kewaye to ya shuka yabanya ta fito ya sai da wannan yabanyar kafin ta nuna shi ma haramun ne in kana naklan bi tamri kailan idan dubino ne ya shuka ya yi fure eh to za mu yi ciniki ka ban wannan wannan bishiyar dubino eh ka gani ta dauko alama eh to ba ni kwanan dubino 40 a kanta duk abin da ta nuna kai kwace na baka kun ga ya sha bamban da wancan wancan kuɗi ne aka hana a yi ciniki wannan kuma ka dauko jinsin abin ka ban a yanzu da niyyar kuma in ya nuna kai ka ebe wannan nawan haramu ne bai ba an ji bambancin wancan da wannan ko wannan ka ba da jinsin amfanin nunanne ne wanda za a yi amfani da shi a yanzu da niyyar kai kuma nawan sai ya nuna za a kwashe to haramu ne bai ba an fahimci wannan wa in karaman an yabi a hobi zabib idan zabib ne ka shuka shi iya kwansonsa iya bishiyarsa bai nuna ba ka ce a baka nunannen zabibi kamar buhu ɗaya ko biyu kai kuma duk abin da ya bayar ka ɗauka na baka ni wannan yajejeniyar to shi ma bai yi ba wa in kana zara'an idan shuka ce an yabi ahu bi kai da'am idan alkama ce masara ce gero ne ka shuka har ka nome ya fara alamu to ba ni buhu goma na masara in masara ce ba ni buhu goma na alkama in alkama ce kai kuma duk abin da ya nuna ka ɗauka na baka shi ma bai halatta a yi wannan cinikin ba bai halatta ba ana fahimta sai ma rike cewa naha an zalika kullan manzala ya yi hannun irin wannan kasuwar gaba ɗaya an yi hannunta haramun ce haramun ce haramun ce an fahimta hadisi na gaba daga jabir bin abdullah allah ya ƙara yadda da shi da mu gaba ɗaya ƙala yake cewa naha annabiya sallallahu alaihi wasallama anil mukhabara mukhabara wal muhalaqa wal muhaqala kai wal muhaqala وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا يبتاع إلا بدينار ودرهم إلا الأرايا manzon Allah yake cewa tabbakin Jabir Allah ya kare da shi manzon Allah yayi hani akan mukabara mukabara shine mai gona ebi yan kodago ya kai su yi aikin karfi bayan sun gama ya ce to ba zan sallame ku ba sai amfanin nan ya nuna zalunci ne na haramu ne biya ta ba in ka san baka da kudin salama kar ka dauke su amma shine ka dau mutun yayi tama aiki gona ka ce kai ba za ka bashi kudi ba har sai amfanin ya nuna wannan haramun ne an fahimta wal muhaqala muhaƙala shi ne bai'ul hinɗa fi sumbuliha bi hinɗatin na shuka alkama ta tsuro ta fara saka 'ya'ya na ce to mu zo mu yi ciniki ka bambuwan alkama biyar ko shida ko goma kai kuma wannan in ta nuna ka ɗauke ta shi ma haramun ne shine muhaqala an fahimta wa anil muzabana muzabana min bayanin ta baya ko wa an bai'a thamara hatta yabdu salahuha kar ai cinikin ƴaƴan marmari na bishiya har sai sun nuna har sai sun nuna in suna ɗanye ko ta fara jefa fure to haramu ne a yi cinikinta wa Allah ya fitawo illa bi dinari ko ba a ciniki sai da kuɗi ba zan ce na siyar ma alkama da alkama ba ko shinkafa da shinkafa ko dawa da dawa ko masara da masara a illa bi dinari ana ciniki ni na ba da kuɗi ka bani kaya ni na ba da kuɗi ka bani kaya ko kai ka ban kuɗi na ba kaya an fahimta amma ba a cinikin jinsin abu da jinsin abu wannan masara ce igatan ta kusa nuna amma na siye ta buhu goma na masara ga buhu goma a yanzu bai halatta ba ko ta nunan ma to sai da kuɗi ba wai a ce duk wannan gayi ta nuna ko aikin ta za a yi to zo mu je baka buhu goma na tsababbiya ga ta bai halatta ba ta nuna ya an faro an ga ta fara ko yanzu an faro za a je a dafa ta a ce to lokaci ya dukka zagaya ka duba eh to ya halatta a lokacin ayi ciniki dan ta nuna ayi amma cinikin sai da kuɗi kai in kana so ka siya kai je sai ka je sai da alkamarka kai ta kasuwa ka siyar kuɗin da ka samu dinaran sai ka zo kuma ka sai wannan din ana fahimta la yabi'u illa bi dinar ba a yin cinikin jinsin abu da ba sai da kuɗi kadara zan siya gunka eh kuɗi zan baka ba irin kadarar tawa zan baka ba an fahimci wannan wa dirham ko dirhami ilal araya sai da yin aro ne ana yin aro a kasuwa yi wane kayana ya kaida labarin guda goma nan kafin a kamun nawa to na yi ba ciniki bane aro ne shine araya idan an kamu kuma sai ɗau wannan nawon guda goma sai na kai ma aka aiki wannan ya halatta nawa ya kare kai kuma kana da kuɗi ɗan arame kafin da jin so in ɗauko na sai in baka wannan ya halatta ya wannan yayi in farashi shekara ai dama kayan ka zan baka ai dama ina da kayan ba wai ciniki muka yi ba aro kaban an fahimta ina sai da kwalaye misali kwalin biskit na ya kare kai kuma kana bani guda goma ai ba ciniki muka yi ba wannan biskit din irin wanda na karba ya da kuma guda goma kan baka haka ake wannan ba matsala ce a abuhun masana ne buhun shinkafa ne ina sai nawa ya kare amma kana da kai bani guda biyar idan na karba to irin wannan nakan da na karba shi zan bayar ma kayan ka to wannan ba ciniki bane aro ne ya halatta wannan ba matsala bane an bayyana to wannan shine insha Allah yana ganin mun zo karshen darasi ana mana ishara lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuma wannan darasin ya tada kora ya kwarai da gaske domin an tabuwa mutane gun da yake musu gaigai kuma amana ce ta karatu gaskiya wannan shine gaskiyar magana wannan in dai ka biyewa harkar kuɗi ba bincike ba nazari ba zuwa gun malamai to babu shakka zai kai ka zuwa ga malaka Allah ta'ala ya rufa mana asiri Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala muna roƙonka ka shirye da mu da zuriyarmu Allah ka shirye da mu da zuriyarmu Allah ta'ala muna roƙonka ka sa mu lafiya mu wani lafiya Allah ta'ala muna roƙonka da mu da zuriyarmu Allah ka dora mu ta farki madidici Allah ka dora mu ta farki madidici ya rabbal alamin Allah ta'ala majinyata mu Allah ka ba su lafiya majinyata mu a gida ko asibiti suna jinya Allah ta'ala ka ba su lafiya ya rabbal alamin Allah muna roƙonka mu kuma ƙara mana lafiya da imani Allah tana ƙara mana lafiya ƙara mana imani ya rabbal alamin Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka hada mu da alkhairi Allah ka raba mu da shari Allah ka hada mu da alkhairi Allah ka raba mu da shari Allah ta'ala muna roƙonka masu buƙatu da wanda suke aika mana